إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشيغ بدأ كراتم من مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية yau muna ranar alhamis wasu ta daidai da ranar biyar ga watan safar hijira 1444 wanda ya daidai da ranar daya ga watan tara 2022 miladiya yau karatunmu bangaren mustalahul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalahul hadis wallafar الدكتور محمود أحمد الطحان hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zama darasi na talatin a cikin wannan littafi mun shiga fasali na hudu da aka muna cikin alfaslun rabi muna cikin fasali na hudu wanda yake magana akan alkhabarul mushtarak bainal maqbul wal mardud khabar wanda yake ya yi tarayya tsakanin karɓaɓɓe da wanda ba karɓaɓɓe ba a cikinsa kana iya samun karɓaɓɓe da wanda ba karɓaɓɓe ba yana da mabahasi guda biyu muna cikin al-mabhasul awwal shine taqsimul khabar bin nisbati ila man usnida ilai wato kasuwar khabar in an danganta da wanda aka danganta shi zuwa gare shi wato yanda khabar din yake kasuwa wato bin nisbati ila man usnida ilai in an danganta da wanda aka jingina wa khabar din to nan yana kasuwa gida hudu kamar ne mana bayani a can yace yana kasuwa gida hudu to a darasin da ya gabata mun karanta kaso guda biyu a cikin hudun mun karanta alhadisul kudusi wanda ake danganta shi zuwa gawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan mun karanta alhadisul marfu wanda ake danganta shi zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yau da izinin Allah za mu tashi al-mawquf shine na uku shine kaso na uku yace al-mawqufu hadisi mawqufi ta'rifuhu awwalan ta'rifuhu abu na farko ta'rifin sa me ake nufi da shi alif lughatan a lugar larabci idan aka ce al-mawquf ismu maf'ulin ne min al-waqf min al-waqfi ismu maf'ul ne daga al-waqf al-waqf shine tsayarwa wato a tsayar da abu a dakatar da shi sai ce ka annan rawi waƙafa bil hadisi inda sahabi to ka ce dai marwaicin ya dakatar da hadisin ne daga kan sahabi sai aka ce masa al-mawquf hadisin da aka dakatar da shi daga kan sahabi walam yutabi sarda baqi silsilatul isnad wato bai bibiyi ko kuma bai biyo bayansa da koro sauran silsilar isnadin ba yana kawo kan sahabi sai ya tsaya alhali kuma sarkar ba ta yanke ba ko idan hadisi ne idan ana son a rafa shi zuwa ga annabi to in ya zo kan sahabi mai yiwa sahabin ma ba daga annabi kai tsaye ya ji ba mai wa ya ji ne daga wajen wani dan uwansa sahabi har a kai zuwa ga annabi kamar shi da ya zo kan sahabi sai ya tsaya bai biyo bayansa da da koro sauran silsila ta isnadi ba silsila shine kamar sarka to sai aka ce masa al-mawquf ma'ana wanda aka tsayar da shi ko aka dakatar da shi daga kan sahabi ba ambaci sauran isnadin ba har zuwa manzan Allah domin mun sani a shari'a manzan Allah shine mai shar'antawa shine wanda Allah ya bashi lasisi shine wanda yake zuwa da shari'a kenan in ba in dai ba alqur'ani bane ko hadisi qudusi to ana buƙatar a ce duk wani abu da zai zo daga shari'a to a ce ya zo ne ta hanyar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi mun fahimta sahabbai ba sa shar'antawa to idan aka tsayar da hadisi daga kan sahabi kaga akwai sauran bayani kenan ko dai zama mawkufi ne maganar sahabin ce to za a dudduba a gani in ta dace da shari'a ko kaza ko kaza in kuma ba maganar sahabin bace to ina sauran silsila din bawo kaga sai zama mawkufi yan wanda aka aka tsayar da shi aka dakatar da shi daga kan sahabi wannan aluga kenan ba na biyu istilahan a istilahi ma udifa ila sahabi shine abin da aka raba shi zuwa ga sahabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir na faɗa ko aikatawa ko tabbatarwa zama an raba abin zuwa ga sahabi zama faɗa ce da aka raba ta zuwa ga sahabi ko aikatawa ce da aka raba ta zuwa ga sahabi a ce sahabi ya aikata kaza ko kuma taqriri ne tabbatarwa ta sahabi yace sharhu ta'rif ga sharhin wannan ta'rifi na istilahi ta'rifi kuma za a yi sharhin sa ma'ana za a yi karin bayani akan sa ai yace huwa ma nusiba aw usnida ila sahabi abinda ake nufi shine abinda aka nasabta shi ko aka danganta shi zuwa ga sahabi aw jam'in min as-sahaba ko aka nasabta shi zuwa ga wani wani wata jama'a ta sahabbai سواء كان هذا المنصوب إليهم قولا أو فعلا أو تقريرا سواء وانا أبن دعك دنجن تاموس فتاني كو أي كتاواني كو تبتروا وسواء كما دك ديني كان السند إليهم متصلا أو منقطعا سند زوا غريسو متصل نيكو منقطعي ko da sanadin muttasil ne ba a samu yankewa ba har zuwa sahabin da aka tsayar da khabar din daga kansa ko kuma an samu inqita'i amma kuma aka ci gaba har zuwa kan sahabin da aka tsayar da khabar din daga kansa to duka ana ce masa mawqufi idan bai wuce sahabi ba ana ce masa mawqufi mun gane ko sai a ce al mawquf bil alif wal lam saboda ya zama ma'arifa sananne ne a wajen malaman hadisi to amsila ga misalai مثال الموقوف القولي مثال الموقوف القولي misalin hadisi wanda yake mawqufi amma kuma wanda yake faɗa ce qaulur rawi faɗar marwaici yace qala aliyun qala ali ibn abi talib radiyallahu an yace ali ibn abi talib yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya ce haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukadhdhaba Allahu wa rasuluhu Ali bin Abi Talib ya ce ku ku gaya wa mutane abin da suka sani abin da yake urfinsu ne hankalinsu zai iya ɗauka ku gaya musu irin wannan abu karka zo wa mutum da abin da hankalinsa ba zai iya ɗauka ba me hikima yace a turiduna an yukazzaba Allah wa rasuluhu shin so kuke a ƙaryata Allah da manzansa idan ka zo wa mutum da abin da yafi karfin tunaninsa zai iya ƙaryatawa kuma ta'iwa wannan abin maganan Allah ne ko maganan manzan Allah kaga sai zama ya karyata Allah ko kuma ya karyata manzan Allah su sarama haka sai ka gaya masa magana da take daidai da tunaninsa idan tunaninsa ya nuna sannan kuma sai ka ƙara gaya masa bayanin da tunaninsa zai iya karɓa da ka kowane mutum za ka duba yanayinsa kafin ka gaya masa abin da ya dace wani in ka gaya masa wani abu sai ya karyata sai ya karyata ana manta ko wani malami da yake wa'azi ya zo garinmu yana wa'azi sai yake cewa mace ta sa turare ta fita a ji kamshinsa to laifinta ɗai da wadda ta yi zina nan cikin filin wa'azin wani ce ƙarya ne nan cikin filin wa'azin shi mamaki yake ya za a yi saboda sa turare ga mata munan gare mu ya zama mai ya zama al'ada mace baiwa ta hito babu turare kana haɗuwa da mace ƙanshin turare za ka shi abin ya riga musamman matan bariki baiwa ka haɗu da mace yan bariki babu turare babu ƙanshin turare to da malamin ya faɗi wannan sai abin ya fi ƙarfin hankalinsu kuma suka kalli girman zina ya za a ce a haɗa wannan da zina shi kawai bai wata wata wasu ya ce ƙarya ne aka tsaya aka yi ta dagaji sai da ma na tashi na yi ƙarin sharhi akan bayanin sannan mutane suka suka fahimta don shi abin da ya ɗauka cewa kenan ita ma za a jefe ta tunna matan aure ce za a jefe ta kenan za a yi kaza za a yi mace a duka ba wannan ba ne maganan zunubi ake yi kuma hadisi ne na karanto masa hadisin na ga inda faɗi inda hadisin yake da sauransu sannan ya ya gamsu ya ya ya yi istighfari to kaga akwai irin wannan ka faɗi wani abu wani zai iya karyatawa ba na gaba misalul mawqufil fi'ili misali hadisi wanda yake mawqufi ne a aikace na bangaren aiki qaulul bukhari fadar bukhari wa amma ibnu abbas wa huwa mutayammimun ibn abbas ya yi wa mutane limanci da taimama wancan hadisi na alibin abitali bukhari ya fitar da shi wannan ma bukhari ya fitar da shi kitabu tayammu ya ce wa amma ibn abbas wa huwa mutayammimun ibn abbas ya yi wa mutane limanci alhali shi yana mai taimama ya halatta a yi wa mutane limanci da taimama to nan da ya ce wa amma ibn abbas ba kaga bai ce wa kala ba amma ya yi limanci ma'ana kaga fi'ili ne aiki ne wani aiki ne ya yi wato wani aiki ne ya yi sai aka kuma wanda abin nan yake aikin sahabi ne ba aikin manzan Allah ba kaga ya zama mawkufi akan shi sahabu na uku misalin mawkuf al-taqriri misalin hadisi mawkuf wanda yake tabbatarwa ne ka ƙauli ba a ji tabi'i na masaran kamar wasu daga cikin tabi'ai alal misali su ce fa'altu kaza a mama ahadis sahaba walam yunkir alayya na aikata kaza a gaban wani daga cikin sahabban manzan Allah kun bai min inkari ba na aikata kaza a gaban sahabi ko sahabbai ba su yi min inkari ba a wannan ya zama mai mawqufi wanda yake takariri to wannan shine misalan to duk abin da aka raba shi zuwa ga sahabbai na alƙaul alƙauli alfi'ili at-taqriri ana ce masa mawqufi yace istimalun akhar wani istimali na daban da wasu malamai suka yi yace yusta'malu yusta'malu ismul mawquf fima ja'a min ghairi sahaba ana isti'malin ana amfani da sunan mawqufi fima ja'a an ghairi sahaba daga abin da yazo a cikin abin da yazo daga wanda ba sahabi ba ma'ana abin da yazo idan wani abu yazo daga wanda ba sahabi ba shi ma ana isti'malin kalmar mawqufi a kansa amma lakin muqayyadan amma sai an hada da kaidi sai an sa kaidi فيقال مثلا على المثال سيأتي هذا حديث وقفه فلان على الزهري وانا يا تسيد شي daga kan zuhuri او على العطاء او او او على عطاء ko kuma ya tsaye da shi akan ata da zuhuri da ata dukkanin su tabi'ai ne ibn shihab az-zuhri wannan kuma ata bin abi bin bin bin abi rabah dukkanin su tabi'ai ne to in mutum ya kawo sai ya sa qaidi cewa ne ya dakatar da wannan habar ɗin ko wannan asar ɗin daga kan zuhuri ko daga kan ata wani hau zalika da abin da ya kama da haka wannan kaga shi ma za ka iya ce masa mawqufi amma sai tare da kaidi amma idan aka yi itilaki aka ce al mawquf to ana nufin abin da aka dakatar da shi daga kan sahabi gaba ta biyar istilahu fuqaha istilahu fuqaha khurasan istilahin malaman fiqhu na khurasan yankin khurasan yusammi fuqaha khurasan malaman khurasan fuqaha na khurasan suna kiran almarfu'u hadisi marfu'i wanda ya gabata khabaran suna ce masa khabar da zaran ka ji malaman khurasan fuqaha na khurasan sun ce khabar to suna nufin hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah ba wal mawqufu atharan hadisi wanda yake mawqufi kuma suna ce masa asar kun gane in suka ce wannan asar ne to suna nufin mawqufi wanda ya tsaya daga kan sahabi in suka ce wannan khabar ne to suna nufin mai wanda ya isa har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan istilahi ne na malaman khurasan amma al-muhaddisun kuma malaman khurasan din ma fuqaha malaman fiqhu ba na hadisi ba amma muhaddisun amma malaman hadisi fa yusammuna kulla zalika asaran su kowanne suna ce masa asar da marfu'in da mawqufin duk ana iya ce masa asar li'annahu ma'khuzun min asartu shay'a dan kalma ce da aka samo ta daga fadin ka asartu shay'a ai rawaituhu na rawaito shi ne ana iya ce masa asar amma da yawa daga cikin fukawan kai sun ce asar suna nufin magana da bata kai zuwa ga annabi ba in aka ce kuma khabar ko hadisi to shine abin da ya isa zuwa ga annabi galibi gaba ta shida furu'un tata'allaqu bil ma'rufi bil marfu'i hukman wasu rassa da suke da alaka da hadisi wanda yake marfu'i amma a hukuncinsa ba a lafazinsa ba a lafazinsa mawqufi ne amma a hukuncinsa marfu'i ne yace hunaka suwarun min al-mawquf akwai wasu suwar na daga hadisi mawqufi fi alfaziha wa shakliha zaka ga suran su daya a lafazi da kuma shakl din su da yanayin su lakin al-mudaqqiq fi haqiqatiha amma dukkan wanda ya tsaya ya zurfafa wajen binciko hakikaninsu yara annaha bi ma'anar hadisin marfu sai ga wannan hadisi mawqufi ya zo ne da ma'anar hadisi marfu'i liza shi ya sama utlika alaiha ulama ismul ismul marfu hukman shi yasa malamai suka masa itlaqin sunan al marfu'u hukman hadisi marfu'i a hukuncinsa أي إنها من الموقوف لفظا المرفوع حكما haka hadisi yana daga cikin mawqufi a lafazi amma a hukunci marfu'i ne akwai irin wannan ba kuma tabar cikin karatun bai kuniya mai wannan bayana yace wa min hadhi suwar daga wa'annan suwar din hotunan an yaqula sahabi misali sahabi yace as-sahabi yace allazi lam yu'raf bil akhdhi an ahlul kitab sahabin da ba a san shi yana karɓo ruwaya daga ahlul kitabi ba sahabin da aka san cewa yana ruwaya daga ahlul kitabi to ko an samu irin wannan daga gare shi ba a ce masa marfu'i hukman dan mai yiwa daga bani isra'ila ya samu wannan amma sahabin da ba a san shi da ruwaya daga bani isra'il ba a san shi da ruwaya daga ahlul kitabi ba sai ya faɗi ƙaunar wata magana la mujala lil ijtihadi fihi wadda babu fage na ishtihadi a cikin wannan magana mana ba abu bane da za a ce ishtihadi yayi ya gano sai ya faɗi irin wannan magana magana da bai wa a ce ishtihadi kai kamar abin da ya shafi gaibi ka ba da labarin wani abu na alkiyama ko yadda abin da zai faru nan gaba an gane ko wani abu da ya faru a baya na tarihi ko wani abu da zai faru nan gaba abubuwa na gaibi ko abin da zai faru a alkiyama misali sai ka zo ka bayar irin wani kaga ba za a ce ta hanyar ijtihadi ne ka gano wannan in mai ruwaya daga bani isra'ila ne sai a ce a wajen ahlul kitabi ya ji wajen mai ruwa a wajen su ya ji amma in ba irin wannan bane kaga wannan bayuwa a ce ijtihadi yayi wala lahu ta'alluqun bi bayani lughatin sannan kuma bai da alaka da bayani akan lugha ma'ana ba wani bayani bane na lugha yake sharhi au sharhin garib ko kuma wani sharhi na wata kalma ba kuwa wadda ba a santa sosai ba sai ya yi ƙarin bayani ya yi sharhi a kanta duk ba wannan ba ne to sai ya faɗi wata magana shi dai na farko bai ruwaya daga ahlul kitab sannan maganar da ya faɗa baiwa a ce ta hanyar ijtihadi ya gano ta domin magana ce da ba ta da alaka da bayanin luga ko sharhin wata bakuwar kalma mislu alal misali sai ce misali kamar al-ikhbaru anil umuril madiya mutum ya bayar da labari game da al'amuran da suka shuɗe a baya gaba da ilkalki kamar faruwar halitta farawar halitta yadda halitta ta faro kaga wannan baiwa a ce ta ishihadi mutum ya gano wannan dole in dai ba daga bani isra'ila ya ji ba to a wajen annabi ya ji kun gane a wajen annabi ya ji na biyu awul ikhbaru anil umuril atiya ko kuma mutum ya bayar da labari game da al'amurra masu zuwa abinda za su zo nan gaba kalmalahim kamar abubuwa da za su afku na yaƙe-yaƙe wal fitan da fitintunu wa ahwali yawmil qiyama da halayyar abubuwan da za su faru a ranar gobe kiyama kaga wannan ba zai yi a ce ta hanyar ijtihadi ya gano wannan ba aw al ikhbaru amma yahsulu bi fi'lihi sawabun maqsus ko kuma bayar da labari game da abin da ta hanyar aikata shi ake samun wata lada keɓantacciya au iqabun maksus ko kuma wata ukuba keɓantacciya a ce ga wani abu idan kayi zaka samu lada kaza ko ga wani abu idan kayi zaka samu zunubi kaza wannan yan bid'a suka shahara da wannan yan bid'a su za su kirkiri bid'a kuma su yi mata lada ce ga wani abu in ka karanta kaman ka karanta ladan ka kaman ka karanta qur'ani su dubu shida to waye gaya musu a ina suka samu ga wata nafila idan kayi ta a cikin azumi ramadana za a baka matan hurul aini matan hurul ini dubu za a baka ladan shahidi dubu za a kankare maka zunubi dubu za a ɗaukaka darajanka dubu za a gina maka bene dubu to a ina suka samu wannan fahimta ina suka samu wannan ladar to in sahabi ne ya irin wannan ya faɗi lada ya faɗi wani aiki ya ce ga ladansa ko ya faɗi wani aiki ya ce ga ukubarsa in kai za a rubuta maka zunubi kaza to wani an san ba ta hanyar ishihadi ya samu kenan sai a ce daga wajen waye ji daga wajen annabi ya ji tunda sahabbai ba sa ƙarya ba sa ba zai kirkira ya faɗa ba ba zai kirkira ya faɗa ba in dai ba daga bani isra'ila ya ji ba ba a san shi yana ruwaya daga ahlul kitabi ba to a wajen annabi ya ji ka qaulihi kamar faɗarsa man fa'ala kaza falahu ajru kaza kamar sahabi ya ce duk wanda ya aikata kaza to yana da lada kaza ko wanda ya aikata kaza yana da zunubi kaza to shi ma wannan sai a ce marfu'i ne a hukuncinsa duk da maganar sahabi ce bai ce annabi ya ce ba bai ce annabi ya ce ba amma in muka kalli abin da ya faɗa abu ne da baiwa a ce ta hanyar ishihadi ne ya samu wannan kuma sahabbai ba ƙarya ba sa ƙarya balantana a ce a kirkira yayi ko ƙarya yayi inda yan bid'a ne na zamanin mu sai mu ce ƙarya suke yi ko na kowane zamani ne ma inda dan bid'a ne sai mu ce ƙarya ya shirga waye sanar da shi ta ta yayi zamani da annabi ne ya aka ya sani kuma shi bai da garanti akan cewa shi yana daga cikin sa'adalai sahabbai kuma kulluhum adul sahabbai dukkanin su adalai ne da shaidan qur'ani da shaidar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma baka da wannan garanti to ya za a yi ka kirkiri ibada ba a ma santa a cikin musulunci kuma kai mata lada kai ba za a yi da naka ba amma in sahabi ne to sai a ce wannan hadisi ne mawqufi a lafazi amma marfu'i ne a hukunci na ba gaba ta biyu aw yaf'alu sahabi ma la majala lil ijtihad fihi wancan kaga duka fada ne wanda muka gaba ta farko da muka wuce ya fada ya fadi wani abu da baiwa a ce ta ijtihadi ya same shi na biyun kuma ko ya aikata abinda ma abanna mala majala lil ijtihadi fi ya aikata abinda babu fage game da ijtihadi a cikin wannan ma'ana babu damar ka ce ta hanyar ijtihadi ka gano wannan ibadar ka salati ali radiyallahu anhu kamar sallar da sayyidina ali yayi salatul kusuf sallar kusufi kisfewar wata kisfewar rana fi kulli raka'atin aksara min ruku'aini a kowace raka'a yayi sama da ruku'i biyu a kowace raka'a yayi sama da ruku'i nawa sama da ruku'i biyu duk manta ba cikin qa'idatul jalila ibnu taymiya ya biyo ta kan wannan matsalar har ya yi dogon bayani a kai ba mu daɗe da wuce wannan gabar ba inda ya magana cewa yana daga cikin ruwaya da musulun ya yi wadda malamai suka kuskurantar da shi akan wannan ruwayar hadisin da ya zo ɗauke da salatul kusuf sama da ruku'i biyu a cikin raka ɗaya malamai da yawa sun kuskurantar da shi akan wannan akwai kuma masu ganin wannan da wasu habban da suka aikata wannan ai baiwa a ce ta hanyar ishihadi ne amma abin da yake faruwa shi annabi sau ɗaya kawai ya taɓa yin salatul kusuf sau ɗaya kawai ya yi ta kuma ruwayar da aka ruwaito wadda bukhari da muslim ɗin suka yi ittifaki a kanta ruku'i biyu ne a cikin kowace raka kaga na ɗaya ne gare shi ibrahim a lokacin rasuwarsa ne rana ta yi kusufi kaga ɗa ɗaya ne gare shi ba ɗa biyu ba sannan sau ɗaya kawai ya yi wannan sallan a rayuwansa balantana a ce sau biyu ya yi a wannan yayi uku a wannan yayi kaza ko a wannan yayi kaza a wannan yayi kaza ba a samu so ɗaya ne annabi ya wannan sallah abin da yake mahfuz kuma ruku'i biyu ne a cikin raka daya a cikin kowace raka to shi yasa malamai suka rinja da wannan suka ce wancan hadisin shaz ne to irin wannan sahabi ya aikata ko kuma a samu irin sahabban da suke yin sallar jana'iza sama da raka'a hudu abin nan sama da kabbara hudu nake son cewa sama da kabbara hudu to kaga duk irin wannan ba abu ne da za a ce ta hanyar ijtihadi suka samu wannan tunda ibada ce ita ibada dama tauqifiyya ce abu ne wanda yake tauqifi ba ka yi sai ka sai an saka to sun yi an samu wasu daga cikin sahabbai sun rasu kuma sahabbai sun yi musu sallah an zo sun yi musu kabbara sama da hudu har ma wani sahabi da ya ma wani sallah sai na ali ne ina jin ko ibn abbas ne da ya kare sai wayo ya ce saboda shi badari ne saboda ya halarci yakin badar mun gane to kaga wannan duka aiki ne wanda la majala lishi hadifi jim na uku aw yukhbiru as-sahabi annahum kanu yaquluna aw yaf'aluna kaza aw la yarawna ba'san bi kaza ko kuma sahabi ya bayar da labari cewa su sahabbai sun kasance suna fadar ko suna aikata kaza ko kuma ba sa ganin laifi in an yi kaza ya faɗi wannan ya ce annahu su sahabbai kanu ya ƙuluna sun kasance suna cewa aw yaf'aluna ko kuma suna aikata kaza aw la yarawna ba'san bi kaza ko kuma suna ganin kaza babu matsala dan mutum yayi kaza to yace fa in adafahu ila zamanin nabi to idan ya raba wannan abin zuwa zamanin annabi fa sahihu annahu marfu'un to magana mafi kyau hadisin marfu'i ne zuwa ga annabi ka ƙaule jabir kamar faɗar jabir da ya ce kunna na aziru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna yi ma matan mu azalu ko kuma muna yi ma mata azalu bayan su ne galibi suke wa ci a zamanin annabi azal shine kana da baiwa baka son ta dauki ciki in ta dauki ciki ta zama ummul walad ba za ka iya sayar da ita ba ba za ka iya kaza ba to ba sa son bayansu su ɗauki ciki kuma suna saduwa da bayansu ya halatta kuma ba sa son baiwar ta yi ciki to mutum ya zo in zali sai ya azalu ba zai saukar da maniyin cikin mahaifarta ba to ce muna yin wannan a zamanin annabi in ce har ma yake alkur'ani yana sauka ba a hana mu ba kenan ko da annabi bai sani ba muna yi a cikin ɗaki annabi bai sani ba to inda bai halatta ba da sai al'aya ta sauka ta ce ka ce wa annabi ka ce wa sahabbai su daina kaza su daina kaza ko ta hanyar aya ko ta hanyar hadisi Allah ya sanar da annabi abinda yake faruwa to kasancewar haka bai ta faru ba su suke ganin halaccin yin haka wa illam yudifhu ila zamanihi amma idan bai raba wannan abin da ya faɗa zuwa ga zamanin annabi ba bai ce muna yin kaza da kaza a zamanin annabi ba ko kuma mun kasance muna ganin kaza ba laifi ba ne amma bai ce a zamanin annabi ba to fa huwa mawqufun inda jumhur to wannan hadisi hadisi ne mawqufi a gurin jumhurin malamai ka kauli Jabir kamar fadarsa da shi da Jabir da yake cewa kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna wancan hadisi na farko yana cikin Bukhari da Muslim wannan kuma na biyun yana cikin Bukhari yake cewa mun kasance idan mun hau tudu in muna tafiya sai mai kabbara in mun gangaro sai mai tasbihi gane in ana cikin bulaguro ana tafiya da ahau tudu sai su takabbara in an gangara kuma sai su ta tasbihi ce mun kasance kaga bai ce a zamanin annabi ba ta yi kunna iza sa'idna kabbarna wa iza nazamna sabbahna amma a wancan na farko me yace kunna na aziru ala ahadi rasulillah wancan da yake ya raba abin zuwa ga zamanin annabi ya zama marfu'i wannan kuma da yake bai raba shi zuwa ga zamanin annabi ba a wajen jumhur din malamai suka ce mawqufi ne mun gane dal gaba ta gaba aw yaqulu sahabi ko kuma sahabi ya ce umarna bi kaza aw nuhina an kaza aw min sunnati kaza kamar ce an umarce mu da kaza ko an hane mu game da kaza ko kuma yana daga cikin sunna kaza ana aikata kaza yana daga cikin sunna ko fadar kaza misal qawli ba'd sahaba kamar fadar wasu daga cikin sahabbai da suka ce umira bilalun an yashfa al-adhana wa yutira al-iqama an umarci bilal idan ya zo kiran sallah yayi bibi biyu ya shafa'a amma in ya zo ikama ya yi so ɗaya mun fahimta ci an umarci bilal da wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito shi yana ya zo kiran sallah ana maimaitawa su biyu amma ya zo ikama so ɗaya ake faɗa wa ka ƙaunin ummi atiyya haka kuma kamar faɗar ummi atiyya sahabiya radiyallahu anha ta ce nuhina an ittiba'in jana'is an hana mu bin gawa makabarta ta ce walam yu'zam alaina amma ba a tsananta akan mu ba hadisin yana bukhari da muslim hadisin yana bukhari kaga ta ce mun kasance an hane mu bin jana'iza da duk wannan ana kiransa yana daga cikin hukuncin hadisi wanda yake almarfu'u hukuman wa ka qawli abi qilaba an anas haka kuma kamar fadar abi qilaba daga anas dan malik yana cewa min as-sunnati idza tazawwaja al-bikra ala thayyibi aqama indaha sab'an yana daga cikin sunna idan mutum ya auri budurwa zai hada ta da bazawara ma'ana zai hada ta da matarsa a gida to zai zauna a gurin ta in budurwa ce kwana bakwai mana zai kwana bakwai a gidanta kafin ya fara rabon kwanaki sai ce mina sunna wanda shi ma yana bukhari da muslim to wannan duk ana ce masa marfu'i a hukuncinsa aw yaqulu rawi fil hadis ko kuma marwaci a hadisi ya ce inda zikir sahabi a lokacin da yazo ambaton sahabi ko inda zikir sahabi ba'da hazihi al kalimat al arba'a to sai ya faɗi wani sashi na wa'annan kalmomin guda hudu shi mai ruwaya wanda zai ruwaito hadisi a lokacin da ya ambaci sahabi sai ya faɗi ɗaya daga cikin wa'annan kalmomin guda hudu وهي وند سونا يرفعه أو ينميه أو يبلغ به أو رواية an gane ya ce daga sahabi misali ya ce an abi huraira yarfa'uhu ko an abi huraira yanmihi ko an abi huraira yablughu bihi ko ya ce an abi huraira riwayatan kun gane duk wanda ya faɗa to wannan shi ma zama fi hukumin marfu' ya ce ka hadisin a'arash an abi huraira kamar hadisin a'arash daga abi huraira ce ruwayatan hadisin a'arash an abi huraira ruwayatan shine tuqatiluna qauman sighar al'ayun za ku yaƙi wasu mutane masu ƙananan idanuwa hadisin bukhari ya fitar da shi to shi ma wannan marfu'i ne hukuma wawu gaba ta ƙarshe أو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية كما صحابي يفسر آية da wani tafsirin da yake da alaƙa da sababin saukar ayar ka ƙauli jabir kamar faɗan jabir da ya ce kalatul yahudu ta ƙulu man ata ra'atahu min dubriha fi qubliha ja alwaladu ahwala yahudawa sun kasance suna cewa duk wanda ya sadu da matarsa ta baya amma kuma a gabanta a cikin gabanta ya sadu da matarsa ta baya ja alwaladu ahwala to dan yakan zo mai abun nan mai harara garki dan zai zo da harara garki idan idan wato idan sai ya zamo baya kallon waje daya kun gane shine ahwal ko su ce mai dibin gora ko harara garki duk suna faɗa ana haifar ɗa mai harar gargi to da suke faɗar wannan su yahudawa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne fa to harsakum annashitum ku zo gonakin ku yadda kuke so aya a cikin suratul baqara to wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi to kaga shi jabir sai ka ce yahudawa sun kasance suna faɗar wannan amma bai ce annabi ya faɗi haka ba ce yahudawa suke faɗa sai ya alakanta kuma faɗan nasu da sababin saukar ayar an gane shi ne ma yasa ayin ta sauka wannan magana ta su to shi ma wannan yana zama marfu'i a hukuncinsa duka mun gane wannan na'am sai ce hal yuhtaju bil mawquf to ana yin hujja da hadisi mawqufi ci al mawqufu kama arafta hadisi mawqufi kaman da ka sani kad yakunu sahihan aw hasanan aw da'ifa yana yawa zama sahihi ko hasan ko da'ifi duk ana iya samu daga mawqufi ne sahihi ko mawqufi ne hasan ko mawqufi ne da'ifi lakin hatta walau sabatat sihhatuhu bale ce amma ko da ingancin sa ya tabbata fa hal yuhtaju bihi to shin ana iya hujja da shi al jawabu an dhalik amsa akan wannan tambayar anna al asla fil mawqufi adamu al ihtijaj bihi abinda yake shine asali game da hadisi mawqufi shine ba a yin hujja da shi li'annahu aqwalu wa af'alu sahaba domin maganganu ne da kuma ayyukan sahabbai sahabbai kuma ba masu shar'antawa ba ne ma'ana ba aiko shari'a ba su suke shar'antawa ba inda ba sun danganta abin zuwa ga annabi ba lakin na ha'in sabatat sai dai hadisi mawqufi ko hadisai mawqufai idan sun tabbata fa innaha tuqawwi ba'd al ahadith ad da'ifa to fa innaha tuqawwi ba'd al ahadith ad da'ifa to suna karfafa wasu daga cikin hadisai masu rauni ana iya aiki a wato amfani da hadisi mawqufi dan a karfafa hadisi marfu'i mai rauni a ƙara masa ƙarfi kama marrafin mursal kamar da ya gabata a hadisi mursal li'anna halar sahaba domin halin sahabbai kana huwa al'amar bis sunna ya kasance shine aiki da sunna halin sahabbai shine aiki da sunna wa hadha idza lam yakun lahu hukm al marfu'i wannan ana magana ne fa idan hadisin bai da hukuncin hadisi marfu'i anan ake magana amma idza kana min alladhi lahu hukm marfu amma idan hadisin yana daga cikin hadisin da yake da hukuncin hadisi marfu'i fa huwa hujjatun ci wannan hujja ne kal marfu kamar hadisi marfu'i na ana magana hadisi mawqufi wanda bai da hukuncin rafi'i shi ake magana to bai zama hujja amma yana iya karfafa hadisi da'ifi wasu malamai kuma suna ganin cewa zai iya zama hujja in ya cika sharuɗa guda uku mun faɗe su a karatunmu na baikuniya idan ba ku manta ba sharaɗin farko ya zama wanda ya faɗi hadisin yana daga cikin fuqaha sahaba manya-manyan sahabbai da suka zauna a gaban annabi suka yi karatu domin akwai sahabin da rana ɗaya kawai taɓa ganin annabi kuma ya zama sahabi akwai sahabin da a rana aikin haji kawai hajjatul wada ya taɓa ganin annabi kuma sahabi ne to haka wannan ba za a ce magana su ta zama hujja ba amma sahabban da suka tashi tare da annabi tun tashin su tare da shi suke da su abubakar umar ibn mas'ud da sauransu to su irin wannan idan sun faɗi magana tana iya zama hujja amma idan bata saba wa nassi ba kuma bata saba wa maganan wani sahabi ba in bata saba wa nassin alkur'ani da sunna ba kuma bata saba wa maganan wani sahabi ba to in ta saba wa maganan wani sahabi kaga dole za a duba a ga waye fi karfin hujja wannan bayanin mun yi shi sai al-maqtu a gurguje hadisi maqtu'i ta'rifuhu ga ta'rifinsa a lugha ismu maf'ulin hadisi maqtu ism ne maf'ul min qata'a daga qata'a ya yanki diddul wasala kishiyar ya sadar wasala shine ka sadar da abu qata'a kuma ka yanke shi an gane a ce ya yanke qata'a ya yanke wasala ya sadar to al-maqtu ismu maf'ul ne daga qata'a abinda aka yanke kenan ba istilahan a istilahi kuma ma udifa ila tabi'i abinda aka raba shi zuwa ga tabi'i tabi'i shine huwa man laqiya sahabi musliman wa mata ala islam wanda ya hadu da sahabi yana musulmi kuma ya mutu akan musulunci shi ake cewa tabi'i wa qad marra wanda bayani akan sa ya gabata to abinda aka raba shi zuwa ga tabi'i aw man dunahu ko wanda yake kasa da tabi'i amma tabi'u tabi'i na kenan min qawlin aw fi'lin na faɗa ko aiki to shi ake cewa hadisi maqtu al maqtu sharhu ta'rif ga sharhin ta'rifin أي ما هو ما نسب أو أسند, أو أسند إلى الطابعي حديث مقطوع شين وند أكا دنغنتا أكا جنجنا كو أكا دنغنتا شزوا تابعي أو تابع التابعي وكما وند سكي سكا بيو بايان تابعي فمن دونه دا وند يكي قصد سو من قول نو تفدا أو فئل كو وني أيكي an gane a danganta magana ta tsaya daga kan wanda ba ta ba ba sahabi ba tabi'i abin da yau kasa to duk ana ce masa maktu ana ce masa maktu ka faɗi wani abu da sunan musulunci amma kuma ba tare da isnadi ba kuma ya zama wanda ya faɗa ɗin ba sahabi ba ne kamar tabi'i ne ko tabi'u tabi'in ko wanda yake ƙasa da su to ana ce masa maktu wanda aka yanke shi kenan والمقطوع غير المنقطع yace kuma ka kiyaye maqtu ba shine munqati ba al maqtu ba shi bane al munqati لأن المقطوع من صفات المتن domin hadisi maqtu sifa ce ta matani wal munqati min sifat al isnad shi kuma munqati yana daga cikin sifofin isnadi isnadin da ya yanke isnadin da ya yanke shine al munqati shi kuma al maqtu sifa ce ta matani أي إن الحديث المقطوع هنا نفهم حديث مقطوع من كلام التابعي مغانا تتابعي فمن دونه دا وندي كسدسو وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي تو ميوا زما وتكما إسناد يدو متصل ني زوا ga wannan tabi'in وقد يكون السند متصلا إلى ذلك التابعي zai iwa ya kasance sanadin ya sadu har zuwa ga wancan tabi'in ala hini annal muqati a yayin da cewa shi hadisi muqati ya ani yana nufin annal isnada anna isnada zalika al hadisi ghairu muttasil isnadun wancan hadisin ba muttasil bane wala ta'alluqa lahu bil matani kaga bai da alaka da matani shi wannan in aka ce al muqati so yake nuna maka isnadin hadisin bai sadu ba ya yanki akan hanya kafin ya isa zuwa ga wanda za a raba wa maganan ya yanki akan hanya shine muqati amma shi makto mai yi wa zama isnadin bai yanke bai yanke ba har zuwa kan sahabu abin nan har zuwa kan tabi'in an gane to shi aka ce wa al maktu'u kaga ya tsaya daga nan bai wuce ba amma ba a samu inkita'i ba tun daga wanda ya ruwaito shi har zuwa tabi'i an gane tun daga wanda ya fitar da hadisin har zuwa kan tabi'i babu inkita'i a hanya babu yankewa a sanadin to shine makto saboda ya tsaya daga kan tabi'i ko na ƙasa da shi amma munqati sai zama akan hanya isnadin ya yanke shine ake cewa munqati kaga akwai bambanci kenan wala ta'alluqa lahu bil matan haka munqati bai da alaka da matani amsila wasu misalai akan wannan alif misalul maqtu'il qawli misalin hadisi maqtu na fada قول الحسن البصري قول الحسن البصري فدر الحسن البصري في صلاة في الصلاة خلف المبتدع game da yin sallah a bayan dan bid'a yace salli wa alaihi bid'atuhu yi sallah bid'ansa tana kansa an gane wannan ana nufin sallah ga wato bin dan bid'a wanda bid'ar sa bata kai ga kafirci ba a yayin da babu inda zaka yi sallah babu masallatai na ahlus sunna sai na dan bid'a ko yan bid'a kuma bida'ar da suke yi ba ta kai ga kafirci ba ya ce to isalla a bayansu bida'ansa tana gare shi tana kansa amma in dai bida'ar ta kai ga kafirci to ba abin su sallah ba na biyu misalin maktu'il fi'ili misalin hadisi maktu wanda yake a aikace aulu ibrahim bin muhammad bin muntashir fadar ibrahim bin muhammad bin muntashir yace kana masruq yurki sitra bainahu wa bain ahlihi ويقبل على صلاته وأبن ويخليهم ودنياهم مسروق wani babban malami ne da aka yi a baya ya kasance yana sako labule bainahu wa baina ahli tsakaninsa da iyalansa wa yaqbiru ala salati sai ya fuskanci ubangiji ta sallah ya fuskanci sallar sai ta sallah ya ta sallah ya ta sallah wa yukhallihim wa dunyahum sai ya bar su da duniyarsu su ta shagulgullansu an gane shi kuma ya ci gaba da ya fuskanci ubangijin sai ya ci gaba da ibada to kaga wannan maktu ne amma fi'ili al-maktu'ul fi'ili aiki ya nuna ba ba faɗa ba aikin wani daga cikin magabata wanda shine masruq wannan asar yana cikin hilyatul auliya juz'i na biyu shafi na 66 abu na hudu gaba ta hudu hukumar ihtijaju bihi hukuncin kafa hujja da hadisi maqtu'i yace al maqtu'u la yuhtaju bihi fi shay'in min ahkami shar'i min al ahkami shar'iyya hadisi maqtu'i ba a hujja da shi a cikin wani abu daga cikin hukunce hukuncen shari'a ba a hujja da shi ay walau sahhat nisbatuhu liqa'ilihi ko da ko dangantuwarsa ta inganta zuwa ga wanda ya faɗe shi ana ko da ya inganta shi wanda ya faɗa din ya faɗa kamar wannan na Hassan al-Basri a bi silsila a tabbatar da cewa Hassan al-Basri ya faɗi wannan magana to bai zama mai bai zama hujja a shari'a li'annahu kalamun aw fi'lu ahadil muslimin domin magana ce ko aikin wani daga cikin musulmi lakin idza kanat hunaka qarina amma idan akwai wata qarina tadullu ala raf'ihi da take nuni zuwa ga cewa wannan maganar marfu'iya ce zuwa ga annabi ka qawli ba'd ruwati kamar fadar sashin marwaita inda zikir tabi'i a lokacin da suka ambaci tabi'i su ce yarfa'uhu tabi'in da ya faɗi maganar fa yana ɗaukaka ta zuwa ga annabi masalan alal misali to fa yu'tabaru hina idhin lahu hukmul marfu'il mursal to a lokacin sai a ɗauke shi a bashi hukuncin hadisi marfu'i mursali hadisi ne marfu mursal an gane hadisi mursal kuma mun yi magana a kansa a baya gaba ta biyar itlaquhu alal munqati itlaqin kalmar hadisi maqtu'i akan munqati'i akwai malaman da suka yi wannan yace atlaqa ba'd al muhaddisin ka shafi'i wa tabrani lafz al maqtu' wa aradu bihi al munqati an samu wasu daga cikin malaman hadisi kamar imamu shafi'i da imamu tabrani sun yi itlaƙin lafazin al-maqtu amma suna nufin al-munqati da shi sun yi itlaƙin lafazin al-maqtu amma suna nufin al-munqati ai allazi lam yattasil isnaduhu suna nufin hadisin da isnadin sa bai sadu ba wa huwa istilahun ghairu mashhur sai da wannan istilahi ne wanda ba shahararre ba yace wa qad يعتذر للشافعي أنا يوى شافعي أزري بأنه قال ذلك قبل استقرار الاستلاح جوا يافد ونما غنى كافين استلاح يتبتا كافين استلاح يتبتا يفد ونما غنى أما الطبراني أما شيء إمام الطبراني فإطلاقه ذلك وأن إطلاقي ديوى حديثي مقطوع أبنا حديثي منقطع آه حديثي مقطوع ينا نفهم منقطع wanda isnadin sai ya yanke fa itlaquhu zalika yu'tabaru tajawuzan an al-istilah tunda shi imam tabarani ko da ya faɗi wannan magana istilahin ya riga ya tabbata da haka to wannan itlaqin da yayi ana lura da shi a matsayin nuna halacci game da istilahi bana ba wajibi bane in an in istilahi sai ka tafi akan sa dole yana nuna wato nuna halacci tajawuzan an al-istilah kenan dan kacewa hadisi maktu muqati ya halatta shine yake so ya nuna ya sai ya nuna halacci ne kana iya cewa hadisi maktu in ka ce masa muqati ya halatta shi yasa ya faɗa gaba ta shida ta ƙarshe min mazinnatil mawquf wal maktu gurin da ake tsammanin ka je ka samu hadisai wanda suke al mawquf wal maktu na farko musannaf na ibnu abi shaybah na biyu musannaf na abdulrazak na uku tafasir ibn jarir tafsiran ibn jarir wa ibn abi hatim da ibn abi hatim wa ibn al-munzir a cikin wannan tafsiran za ka yi ta samun cin karo da hadisai mawquf al-hadis al-mawquf da kuma hadisai wanda suke maktu ina fata an gane to mun tafi da darasin ba tare da wani sharhi ba saboda yana da dan yawa kuma muna so mu zo karshen gaba da fatan abu da muka faɗa daidai Allah ba mu lada kurakure Allah ya fi mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh